ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم نشاءك قوة صفر هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم بمداد لديه حدود أربعين تقص وأن داتي لا عشرين بقوي قوة بقوي في كلا تدمو بيو عشرين شدة muna ci gaba da yin karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya daidai aya ta nawa ta biyar za mu tashi kan aya ta shidda wannan shine cikin jerin giyan karatun da muke yi na tafsiri a wannan shine karatu na talatin da biyar Allah ta'ala ya ce alam ya rauka ma'alakna min qablihim min qawmin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر Allah ya ce alam ya rau shin ba su gani ba kama halakna so nawa muka halakar min qablihim gabaninsu min qarnin na al'ummomi daban-daban so nawa muka halaka al'ummomi waɗanda suka karyata saƙon da muka turo annabawanmu da manzanninmu da shi sai mu halakar da da yawa sun mamarahun an ya tabiru bil umumi salih sannan Allah ta'ala ya umarce su da su doki izna da wa'azi game da al'ummomi waɗanda suka gabata gani ga wani ya shi wani tsoron Allah ai kanta ta ba'a ihlakuna to nawa halakarwanmu ta bibiyi lil'umamin kadibina ta bibi al'ummomi waɗanda suke masu karyatawa in wannan al'umma ta yi ta karyata sai Allah ya hallaka ta kuma in wata ta zo ita ma sakon Allah ya zo suka kiba da gaskiya su ma Allah ya hallaka Allah ya ce sun ma arsalna rusulana satra kullama ja'a mata rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha wajalnahum ahaditha fabudan liqaumin la yu'minun Allah ce za na muka aiko manzanninmu ɗaya bayan ɗaya. Duk lokacin da kowace al'umma manzanta ya zo mata sai ta karyata shi. Allah ce sai muka bi sashen su da sashi da hallakar. Allah ce tir Allah wadare da mutanen da ba su ba da gaskiya ga Allah su ba na wata. Ko shi ne nan ma Allah ta ala yake kara gaya mu. Wa amallahu kuma mun saurara musu, ma'ana mun jingirta musu. qabla zalika gabanin wannan al-ihlaki halakar musu ba daga ranar da suka karyata maka halaka su ba ki Allah ba haka yake abin shi Allah yana baka bashin kwana daya kwana biyu kwana uku hudu sati wata shekara shekaru Allah na baka bashi ka gyara kuma Allah ta'ala so yake ka tsira ba so yake ka halaka ba so yake ka ci nasara ba so yake ka tabe ba so yake ka samu arziki ba so yake ka tsayaci ba ke sa rana da Allah ta'ala bai kama da Allah yana kama mutane da aikin da suke yi aida babu kowa duran kasa ku she sa ai kaga wasu jinkirin yana da amfani gare su amma ka saurara musu sai su tuba sai su istighfari su gyara halin sai su bari wanda kuma ba ya da rabon tsira ba ya da rabon rabuta da gidan aljanna sai ya dage akan sama ma Allah da kare ta Allah sai azaban Allah ta zo mai sai ta hallaka shi to Allah subhanahu wataala ya ce wato ai ba kai sai ne Allah ya halakar da su sa'an Allah ya ce makkannahu ma'ana mun saurara musu mun jinkirta musu saboda me bi an makkannahu mun tabbatar da su fil ardi a cikin ƙasa ma lam numakkil li haula abinda ba mu tabbatar da shi ga wadancan ba min al amwal na dukiyoyi Allah ya ba waɗancan waɗanda suka gabata waɗanda suka kareta annaba da manzanni dukiyoyin da Allah bai ba waɗannan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal banina da iya wal rafahiya da kuma walwala da jin daɗi Allah ya ba waɗancan wanda bai ba waɗannan sun rayu a lokacin da rayuwa duniya ta mu mutane yawa komi ga yanan birjik komi wal gidan kana so kai gina marani ma kai ka sani wanda za ci ba nawa ga lafiya ga komi daidai komi ba bata shi ba ba soya shi ba ba sa mai sinadaran da za su bata shi ba na ainihi ya gaugawa ya bata komi ana cin shi ne ana shan shi ne a dabi'anci a halittar shi yadda yake akwai daɗin da ya kai wannan da saboda haka waɗancan Allah subhanahu wataala ya ba su wadatan yaya ya ba su wadatan dukiyoyi ya ba su wadatan jin daɗi wanda bai ba waɗannan ba waɗanda suke tare da kai ya rasulullahi suna karyata ka wa arsalna sama alaihim midrara Allah ta'ala ya ce kuma mun saki sama a kansu midraran tana zubar da ruwa lokaci bayan lokaci mana mun saukan musu da ruwan sama lokaci bayan lokaci gonaki sun ma mutane yawa inda kake iya wannan ne gonaka kawai kawai inda kake iya ka diba inda kake so waje'alna lanahara kuma muka sanya koramu tajrimin tahtim suna ta gudu karkashin su bayan buta lahun bi zalika ma sha Allah sai ya tsiro masu da irin wannan ruwan da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a gare su abinda Allah ya so ya tsiro min zuru'i na shibgogin da mutane suka yi shukan hatsi ne masara dawa wake gyada duk abin da mutane suka shuka wa zimar da kuma ya'ya itace mangwara ne ayaba ne lemu ne kankana ce duk ɗayan itace ga su nan wanda Allah subhanahu wataala ya so ya ciro su ya ciro sakamakon sabkar ruwan sama ya tamatta'una biha suna jin daɗi da waɗannan shukokin da suka yi da kuma ƴaƴan itace wa yatanawaluna minha ma yashtahun kuma suna cin abin da suke sha'awa daga cikin ƴaƴan itacen da kuma shukokin da suka yi abin da suke so ga suna sai ka yi noma shekara ta dawo abin da ka noma yana nan bai kare ba mutanen da ana maganar mutanen da na da ba ga mutanen dan ba ba na shekara arba'in ko hamsin ba ko talata ko saba'in ba ko ɗari a dubban shekaru ake magana shekara dubu biyu da suka wuce Allah ga irin ni'imar da ya musu Allah subhanahu wataala ya ba su duk kayan muriyar duk kayan jin daɗi da walwala duka Allah subhanahu wataala ya ba su ya ba su iya waɗanda suke ba kangararru ba iya masu ladabi da biyayya yadda za su yi ne gona tun da sayi hamma garba suna ta noma ba wanda zai gujirewa a cikinsu babu shayi babu irin ɗayan yanzu waɗanda suke zuwa su aje shayi gona to noman su kai koko shan shayi to Allah subhanahu wataala dai ya ba su kayan moriyar rayuwa duk ya ba su kayan jin daɗi amma walam yashkuru Allah ala ni'ami ba su gode ma Allah subhanahu wataala ba sa nemo mun shi da yi ba ka san shayi yanzu ya zama kaman wani abu da ko wurin mutuwa sai hazo shi ko wurin mutuwa ka ne ga to su ga can gefe sun hazo shayi to ba kai sako hana saboda kuna nan wani na ɓacin rai za a miƙo mai ko kuna ce bismillah a sababu ka ga dole kai shi wani maka tun zuci ya za ka ya zama ya zama shayi kamar wani abin nan abincin mu ne ya zama ma wani daga baya abinci gara ka bai shayi ya samu ya ɗan mutu ke shi ya tada mai zai falam yashkurullah ba su gode ma Allah subhanahu wataala ba alaniya mu ya fasa nemomin da ya musu ba bal aqbalu sun mai da hankali sun dukkufa ala shahawat abu sa sha'awoyi na iya mata waɗanda Allah ta'ala ya hana Allah subhanahu wataala bai hana ka kai shahawat ya mace ba in za ka aure ta yasa Allah ya halatta maka auren mata guda hudu da za ka aure mata guda hudu ka ci gaba da kulawa da su ka ci gaba da moriyar rayuwa da su ka saba ma Allah ba duniya ce kake so ba domin duniya ce wanda Allah ya halatta maka amma ka zamanto kamar kare ka zamanto kamar dabba ka bi waccan in ka gama da ita ka bi waccan ka ruga da gudu bayan waccan kuma duk kana abin da Allah ya hana ta wannan shine Allah ba shi ko ba haka ba wa alhatuhum kuma ta shagaltar da su anwa'ul lazzat nau'uka na abubuwan jin daɗi suka ɗauke musu hankali shi ma ba a hana ka ka ci daɗi ba ka sha daɗi ba ka sa sutura mai kyawun Allah ya hore maka duk ba hana ka ba amma kar ta ɗauke maka hankali a ce ta ɗauke ma hankali da sallah ta ɗauke ma hankali daga zikirin Allah ta ɗauke ma hankali daga duk wata ibada to a lokacin nan ka saba ma Allah yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwal kada dukiyoyinku su shagaltar da ku su dauke muku hankali wala auladukum ko diyanku an zikrillahi daga ambaton Allah kaka yarda dukiyarka ta sanya ka gaba ita ke mafukunci ita ke sarrafa ka yadda ta ga dama don ka ya kana ka saba ma Allah ko diyanka abinda suke so shi za a yi ko da Allah ba shi muna ganewa ku wannan ba da kyau amma Allah ta'ala bai hana ka ba ka ci abu mai daɗi to kan kuma garin neman mai daɗi ka ce ta kowace hanya sai ka ci daɗi ta kowace hanya ko da wani zai yadda salula ka cinta sai ka je ka sai daɗin ne ka ji daɗi ka ga jin daɗi ya dauke ma hankali daga ni ka ambata Allah ko kuma yaki halal yaki haram zaka da abin da ya wado hannunka kawai daidai ne saboda ni ba yi wa ce rayuwa ni jin daɗi to jin daɗi ya ɗauke ma hankali ya shagaltar da kai daga ambatan Allah subhanahu wataala Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri mazaje ne masu imani da Allah kasuwanci ko sai da saidawa ba ya shagaltar da su daga zikirin Allah wa iqamus salati ba ya ɗauke musu hankali daga sai da sallah wa ita'i zakka ba ya ɗauke musu hankali daga ba da zakka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron wata rana wadda idanu da zukata suke firkicewa a ciki ba na ranar da ido zai rena fata ba akwai wannan ranar akwai ranar kin dallaci akwai ranar tsayuwa gaban Allah shi yasa kasuwanci da sai da sai da duk wata harka ba ta dauke masa hankali daga bauta Allah subhanahu wataala to haka ake so ka ji daɗi in lokacin ibada ya kuma a ji a ibada kuma a ci gaba da jin daɗi kuma lokacin a ake jin daɗin a jiya bauta ma in ka yi haka nan to jin daɗin ka masu yi zama ibada domin Allah ya ce kul man harrama zinata Allah ka ga mun wani ne wanda ya haramta kulli Allah subhanahu wataala allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq ka ga mun wani ne wanda ya hana mutane abubuwa masu daɗi na arziki Allah bai hana ba kul ma shi ta manzo Allah ya ce walbas ma shi ta ci abin da kake so ka ci ka sa abin da kake so washa kuma ka sha abin da kake so ka sha amma bi gare israfin wala nafila ba tare da banda ba ba tare da kuri da takama ba kuma ya zamanto halaliya ka ci zuba ka ce wahala ka ci ba kayan wani bane ba zalunci bane ba cin amana ba ba ha'inci ba ne kai ka samu wannan abin ka ce bari ka zo ka ji daɗi ba ka zo ka ga mutum ya baje zabi guda biyar gidan shi amma da kayan mutane ana ta watan da ana shiga amma na mutane ne ba nashi ba ne wannan ba jin daɗi ba ake jin haushi ne ake domin akwai ranar biyan wannan wannan daɗin da ake sha ba ga jin haushi ne to su waɗannan mutane jin daɗi nau'i nau'i nashi sai ɗauke musu hankali ya shagaltar da su daga abin da Allah subhanahu wataala ya ce su yi faja'atu mursilu bil bayyinat manzannin su sai suka zo masu da hujjoji bayyanannu falam yusaddiquha ba su gaskata su ba bal radduha watsar da su suka yi suka maida su wa kazzabuwa kuma suka karyata su fa alakahumullahu bi dhunubihim sai muka halaka Allah halaka su da zanuban su yasa Allah ya ce fa alaknahum bi dhunubihim sai Allah ya halakar da su da ni da zanuban saboda zanuban su ne Allah ya halakar da su ma'ana Allah ta'ala ba ya halakar da su dan ba ya san su ba kawai ba dan suna jin daɗi kawai ba saboda sun aikata abin da Allah ya hana su aikata wa in sha na Allah subhanahu wataala yace kuma muka kabo min badihim daga bayan su qarnan akharina wasu al'umma kuma na daban me za a fasawa abin da za a fasawa in ka mutu shi kenan an gama da kai kawai za a ci gaba da rayuwa Fadi sunnatullah to fa wannan ita ce sunna Allah subhanahu wataala wadabuhu kuma wannan shine abin da Allah ta'ala yake yi yau da gobe fil umami sabiqin a cikin al'ummomi waɗanda suka riga mu suka wuce baya wallahi qin da kuma waɗanda za su zo nan gaba ba wai an gama Allah subhanahu wataala azaba shi tana na inna rabbaka labil mirsad lalle Allah subhanahu wataala yana nan yana jiran kowa amma qaumul lut minkum bi ba'id mutana annabi lut ba ne su suke da ku ba mana kun so abinda Allah ya musu abinda Allah ya musu yana yi muku shi ba tabiru saboda haka ku lura biman qassa Allahu alaikum da waɗanda Allah subhanahu wataala ya kissanta muku na ba'ahum labaransu ku lura da wannan abin ya zamanto wa'azi ya zamanto izna gare ku da haka kenan Allah ta'ala yana ba mu labaran waɗanda suka gabace mu ne don mu gyara annabawa da mabiyansu da Allah ya tsayar mu irin aikin su kafirai kuma waɗanda Allah ya halakar da su mu nisanci aikin su kuma haka bane shi yasa Allah karshen suratu Yusuf yace laqad kana fi qasasihim ibratun li kulli lalle a cikin kissan annabi Yusuf da ‘yan uwanshi akwai abin lura, amma Allah ce da yule ɗaɗa, akwai abin ɗauka, akwai wa'azi a ciki ga waɗanda suke da hankali, ma kana hadisan Yusuf ba wai labari ne da aka kago ba, ba shi tuku da bane. Abin ne ba da tsakanin annabi Yaƙub uban kenan da ‘ya'yan shi sa annabi Yusuf da ‘yan uwanshi gaba ɗaya gaskiya ne. Ba shi tuku da bane, an yi wani annabi da ake ce mai Yaƙub, an yi ɗan shi cikin ‘ya'yan shi masu albarka wanda ake ce ma annabi Yusuf an yi waɗannan dangi na shi waɗanda suka yi taba shi ba daidai su shi. Da za ka Allah bada wannan labarin ne don labarin ya zamanto wa'azi gare mu, ya zamanto aya gare mu ga yadda za mu zama da mu da ‘yan uwan babu keta ba hasara ba bakin ciki. In ka ga ɗan uwanka na ci gaba ka ji daɗi ka ɗauka kai ne ke jin ke samun wannan ci gaba kai ne ke samun wannan karuwa amma kanka ga dan uwanka uwa dai uba dai uba daya yana ci gaba kana jin goshi ba kai daidai ba sai ba shi ya makan shi ba Allah ya mishi kuma menene Allah ya zabe shi kai bai zabe ka ba ko ba shi ya ce da gidan wasu gara gara gidan mu duk da yake ba shi ya ce da gidan mu kuma gara ɗakin mu da ɗakin mu kuma gara ni da dakin to amma dai kai baka samu dan wanka bai samu ga Allah dan uwa ya samu dai ba za ka yi murna murna sai da sa jin dadi da farin ciki da fatan alheri da kaga dan uwanka ya samu kana sai miki wadannan abuwa sai sa kai ma Allah ya baka irin naka amma ka tsaya kana cikin fushi zai ga mutum ya dakatar da ni na shi gaba daya ya tsaya ya zama musan uwan shi idanu yana so sai ya ga bayan wannan abu shi ya mamance da rayuwar shi gaba ya kwanta da dan wuri ya tashi jira yake a gaya ma ya duke dan wani gaba ɗaya ta lalace ko jira yake a ce yau dan wani nashi ai ba zai je kasuwa ba yana ce ya tashi ba lafiya adam ya ban fara ki ai to da ka me ma ka san duk wanda bai raga ma dan shi ba wanda suke uwa dai uba daya ko uba dai to ba zai raga maka kowa duniya to Allah ta'ala ya ba mu labarin wato annabi su da yan shi ne saboda na zanna lafiya da yan uwan mu so alkhairi mu so ci gaba da karuwa ga yan uwan mu kamar yadda mu ma muke son haka to haka dan labaran da Allah yake ba mu annabawa da al'ummomi da yana ba mu ne dan mu dauki wa'azi ciki ba wai da ba mu labarin ita mamaki kawai kan labarin ya kare da mamakin mu kawai ya kare da sauyawar rayuwarmu mun ji labarin wani abu mai daɗi da ya faru tsakanin annawa da al'ummominsu sun ba Allah ta Allah ya tsayar da su to mu ma sai mai koyi da su mun ji labarin waɗansu al'ummomi waɗanda suka yi tawaye ga dokokin Allah Allah ya gaba da su sai mu guji irin abin da suka yi tawaye ga Allah shine amfanin kissoshin alqur'ani kama aka baka labari ka bar kaza ka bar kaza umarni da hani bar kaza kaza bai kai yana da tasirin shi daban a ce kuma an kawo ma labari wani abu ga tiryan tiryan tiryan har aka zo ka kare labari ina abin da ake so ka ɗauka cikin labarin ka zama to mutumin kirki shine abin da ake so kakka zama mutumin banza cikin labarin ƙarshe an baka labari tun daga farko har ƙarshe to da haka Allah subhanahu wataala yana so mu lura da labaran da yake gaya mana game da al'ummomin da suka gabace mu dan mu gyara halayen mu Allah ya taimaka mana. Fara mana imani ya samu kare laya. Sai Allah ya ce wa launin zanna alaika kitaban bi qirtasin falamasuhu bi aydihim la qala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Allah subhanahu wataala ya ce wa launin zanna da dai mun sassauka alaika akan ka kitaban wani littafi bi qirtasin a cikin takardu falamasuhu bi aidihim sai suka taba littafin da hannuwansu suka dauke shi suka zangi birki da takardunsu suna juyawa suna gani la qala alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ci ina za wannan ba komai bane illa sihrun mubin ba ce sihiri ne wanda yake bayyana mala yace hada ikbaru min Allah li rasuli wannan labari ne Allah yake badawa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam an shiddati inadil kafirin daga tsananin taurin kai kan garewa kafirai wa annahu cewa lalle laysa takdhibuhum qaryatawun su bai kasance ba da kusurin saboda tawaya fi ma jittahum bihi cikin abin da ka zo masa da shi ba wai dan abin da ka zo mashi da shi bai yi da cika bane ba wala rijalin minhum bidhalika kuma ba wai saboda wani jahilci daga gare su game da abin da ka zo musu da shi ba wa inna ma dhalika zulmun wa baghy a kawai abin da yasa suke yin haka zalunci ne da kuma keta zalunci ne da hasada zalunci ne da bakin ciki kawai la hilata lakum fi ba ku da wani azanci ko wata dabara a cikin wannan zaluncin nasu ba yadda za ku yi da shi faƙari sai Allah ta ala ya ce walau na zanna a ne kake tabin da mun sassabkar da littafi gare ka fi kirfasin a cikin takardu falamasuhu bi alihim sai suka taba shi da hannunsu wata yakkanu suka tabbatar da cewa lallai ga littafi Allah ya saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za su yi imani kuma cewa suke yi dami ba saukar da littafi ba su gani shi kuma Allah wahayi ne yake saukarwa ayoyi ne malaika jibril zai sauka da su ba ba ba wai littafi ake sauka da shi ayoyi ne lokaci lokaci ana saukar da shi kaga ba mai ganin jibril wani lokaci manzo Allah yana kulle daki shi malaika jibril zai wani lokaci manzo Allah yana cikin daki wani lokaci manzo Allah yana masallaci wani lokaci kuma ba ku gani sai dai kuma manzo Allah ya yi shiru yana mai wahayi kuma masu imani ballantana wadancan mutanen mu mutanen banza da su ma an boye maku mala'ikan balle su da ko ba haka bane to duk da haka nan Allah ya ce la qala alladhina kafaru da waɗanda suka fita cewa da su zulmun wa aduwan saboda zalunci da girman kai in hada wannan ba komai bane illa sihrun ta ce asiri ne mubin wanda yake bayyana na asiri in ba haka ba ina malamin da ya koya mushi ga littafin kuma sun ce a kawo masa littafin kuma cewa za su yi na malami ai sihiri ne da ba sihiri da mun ga malamin shi da mun san malamin shi ai nan ya rayu bai taɓa zuwa wani wuri ba nan ya rayu tun da ya tashi maka yake to kuma ga littafi ya zo da shi to an rasa abin da mutanen makka kafirai suke so in an bar su haka su ce to dan mi ba ai kaza in an yi kazan kuma su ce to dan mi kuma aka yi fa ayyu bayyinatin to wace hujja ce a azamu ta bi girma bin hadihi albayyana daga wannan hujjar cewa ga littafi bayyananne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi wa hadha qawluhum ash-shani'u fiya to wannan shine maganar su mummuna a cikin mi a a cikin hujjar da Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu kabarul mahsusa yayin da suka yi girman kai ga ainihin abin da ake gini alladhi la yumkinu ba yayyuwa ga ballahu adna maska wanda yake da mafi karancin ruku min aqlin na hankali da kuhu ya ture shi duk wanda yake da hankali ko ya yake aka ce mai ga littafi kuma ya karanta ya gani daga Allah yake saukar da shi ga manzo Allah in ba girman ka ya ce ko ba haka nan sai girman ka Allah ya raba mu da girman ka ba abin da ya hada su kenan su ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girman kai da kuma keta da hasada wa qalu aidan Allah subhanahu wataala yace kuma sai suka ce laula unzila alaihi malakun dan menene kuma ba saukan mai da mala'ika Allah ce wala wanzalna malakan da mun saukar da mala'ika da qudiyal amru da an kare al'amara an kawo karshen duk wata yayin da ake da shi da manzala da su wannan mutanen masa kuma la yunzaru sa'annan in dai muka saukar da mala'ika to shikenan ba ba a saurara ba a jinge وقالوا أيضا أي كما سنشي تعنتا صبر تورنك مبنيا على الجهل تورنك ديكي أنجنا شيء أكن جاهلك وعدم العلم بالمعقول لكم رشن سني قبل أبن ديكي أنا أنكلتش أنا فإنتش بسان كومي با jahilci ya riga ya cika su wani abu da ake ganewa su ba su gane shi kuma su mutane ne waɗanda su yi maguzawa ba sun komi ba laula unzila alaihi malakun suka ce dan bi ba saukar da mala'ika ay halla unzila ma muhammadin sallallahu alaihi wasallam malakun dan menene ba saukar da mala'ika tare da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yawinu mala'ika nan in ya sauka tare da shi zai taimaka mashi zai kama mashi aiki wa yusaidu zai taimakon shi alama huwa alai akan abin da yake akan shi bizami saboda suna ganin annabu bashar cewa mutum ne to yana bukatan taimakon mala'ika yana bukatan mala'ikan da zai kama masu ya aiki wa anna risalat Allah kuma saboda suna ganin cewa lalle manzancin Allah la takunu ba ta kasancewa illa ala aidil mala'ika sai ta hanyar mala'iku kawai sai haka nan Allah subhanahu wataala ba zai aiko annabi ba sai ya aiko mai mala'ika. Ko ba ka Sakon Allah Allah na ba mala'ika ya ce ka je ka kai mashi. Qul nazzalahu ruhul qudus. Man kana duwan li jibril fa innahu nazzala. Yana mala'ika jibril shine ta sassaukar da alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba yi wa da to amma kuma so yadda suke tunani cewa mala'ikan zai bayyana su mala'ika ya bane kuyi wannan magana da dole ku yi imani kai mala'ika in aka ce ma yana nan bakin kowon masallacin nan mutum da zai zaman shege ta ko haka aka ce mala'ika na nan bakin kowa da mutane da ba su yi tare da masallaci ko a gaba zan cewa yau muna yau muna sha uku ga watan safar to dama duk sha uku ga watan safar mala'iku suna tsayawa baki masallaci su gida masallata kuma suna tsayawa ne tsakanin magariba da isha'i to kuma yanzu ga mu mu isha'i kuma suna nan duk masallatai na tabbata mutane da yawa zama su in ka ga sun da na ita sai su bi mu dai ko ba haka ba baka gan shi kowa kana tsoron shi bari a ci ga ga shi ga annabi yana yau tare da annabi yana bari annabi na bari yana cin annabi gaskiya ne ba dole kowa wace gaskiya ne zai zo ci ga garin nan gaba duk ko ina gani ba shi kowa annabin gashi ba dai in ya ji garin sai kowa ya ji ya ce gaskiya ne ba dole kowa ya dauka ko kana so kowa ka shi yana kallon ku gaba ɗaya garin su ce ga mutane na ana karatu suna shan shayi ga wasu nan ma shan shisha suke ga wasu nan zaman banza suke ga wasu nan ma sun sa kada kada suna sa saurari kowa ya tashi sai makaranta ya ba ga ajiyar kuwa yi alaika ce wasa لولا أنزل عليه ملك أي ألا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعاونه ويساعد ملامه عليه بزعم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة قال الله تعالى تعالى في بيان رحمته أتكم بيان الرحمش ولطفه لتوزينش بعباده قبائنش حيث أرسل إليهم بشرا منهم yana daga cikin rama Allah da tausayin Allah Allah ya aiko min mutane irin mu kaga nan ne imani na gaskiya zai bayyana mutum irin ka ya ce Allah ya aiko shi kuke nan imanin da za ka yi na gaskiya ne saboda ka san mutum da in ka ki imani ba abin da zai maka amma saboda kana da rabanci da suka ce na gaskata na yarda wanda kuma ba da rabon jiran duka sun su ana ta kai ruwa rana da su suna cewa dan mi ba saukan mai mala'ika ma'ana su suna ganin shi matsayin shi na mutum bai dace ya zama to an dafa ko manzo ba tare da sun san gaskiyar manzo sun san duk duniya a sanin su gaba daya ta mahaukaci duk duniya babu kamar shi ba su taba ganin irin shi ba shi ne mutumin da ba su taba ganin da shi ba tun da ba su taba ce mai kai ne ba lokaci ka za ka yi gaza da kai tun da ake wasu saba da kai sai dai su ce mai mawaki ce mai makaryaci kuma babu karye da ita ko su ce mai boka ko su ce mai matsari ko wani abu daga cikin abubuwa irin na aibatawa amma suna faɗi ne daga wurin kan ba wai saboda sun taba kama shi da dai to kaga babu wanda ya dace da ga manzanci sun shi duk garin maka ka ba mutumin kirki ga shi yasa Allah ya zabe shi Allah bai zaben wani wanda ba na kwari ba su annabawa Allah aka suke tun tasa wasu ba su samu Allah ba su aikin shirme ba su wani aiki da daga baya za a ce musu sun yi kaza Allah dai yana kare su ya kuma imani wanda imani zai kasancewa bi ma ja'a bihi da abin da ya zo da shi an ilmi daga ilimi ne wa basira da kuma ainihin sani da kuma lura da gani wa gaibin da kuma gani ka san shi ka gane shi kuma abin da ya baka labari na koye ka yadda da shi ba za ka zama to mai imani ba sai ka yadda da labaran gaibi sai ka yadda da gaibin da ya shafa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga wani ne gaibin yaya ne wani ke sauka ba ka sani ba amma ka yarda Allah ta'ala yana yin wani zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole wannan tausayin Allah ko kuma da haka ne za ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da gaskiya saboda mutum ne irin ka sai ne Allah ya zabe shi ya bashi abin da bai baka ya bashi abin da bai ba kowa shi ba Allah ya ce walau anzalna malakan da mun sabkar da mala'ika bi risalatina da manzancin mu a ce mala'ika shine manzon mu lakanin iman da imani ya kasance la ya ba zai yi tawa daga zukatan mutane ba illa ga an bani fatin bil haqq ba ba zai zo daga zukatan mutane daga sanin gaskiya ba walakin imanan bil shahada imani ne na gani kawai za ka dauka tun da ka gane shi to shi kenan kaya allazi la yanfa'u shan wahdahu wanda bai amfani bai da amfanin komi shi kare bai da amfani ana imani na gani dole sai ka haɗa imani na sani na gani da kuma na koyi da sai ka ɗauka ya zanen salama da salon cikin mu ya ganshi waye ga wanda ya ganshi waye ga wanda ya ga wanda ya ganshi waye ga wanda ya ga ya ga wanda ya ga ya ga wanda ya ga wanda ya gani shi kakanka na goma ma bai ganshi kakanka ne shi nan bana da zai bai ganshi ba dangin ka gara ne ba wanda ya ga lalla sallallahu amma ka yarda da shi ba ka ga kakanka ba kuma akwai shi kai ka san ai akwai wanda ya yi baban baban baban baban ka baka gan shi ba amma baka yarda da samu shi ba kamar yadda ka yarda da samu wanda Allah saboda matsayin imani da Allah ba ka jin ma akwai wani kakanka na uku ko na uku cikin rayuwa ba kuma akwai shi amma ba ka jin garin ka gashi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yayin shekara 1400 da wani abu da duniya amma kuma kayar da an yi shi kuma kayar da ga sabon da Allah ya turo shi da shi na muna ta karanta wa muna furo shi yasa Allah ta ala cikin alkur'ani so da yawa yake yaba yake yaban imani da gaibi hada in amin wannan fa in sun ba da gaskiya ce wal ghalib galibi kuma annahum la yu'minuna bi hadhihi al hala ba za su ba da gaskiya da irin wannan yanayin ba ba su yarda haka ne ko? bai zalam yau minu in ba su ba da gaskiya ba kuma kudu al'amur shi kenan sai a ƙari al'amur bita jilin halaki alaihi da gaugauta masa halaka wa harami in gwari da kuma rashin saurara musu da an hari sunnatullah domin wannan ita ce sunna Allah fi man talabal ayati cikin wanda ya nemi ayoyi al-muqtarha irin ayoyi da kurewa kace dan mi ba saukar da wata aya ba so kake kai ɗan kure ka kure wannan annabin wannan manzon sai annabi yana kurewa Allah ya turo annabin shi manzon shi kuma kai ka kure shi wa kai nan bala mai mummi wannan ita ce sunna Allah ga dukkan mutumin da ya nemi aya ko alamomi irin na kurewa kuma aka zo mai da su kuma yake yarda kuma inda samudawa su taiko Allah ce ma mana na nusu da bin ayati illa kan zaba biya wa atai ne samudan na fata musu samudawa mun ba su alama kuma su suka ce a zo musu da ita Allah ce ga taguwa suka kashe ta kafin su suka nemi suna suna ne annabi sani ba zai zo masu da wata alama sai ce ga tabuwa kure shi ne suka yi in ya isa zo masu ne ce ga tabuwa duk garin kowa ya san ba tago shi mace kuma ba tago kowa ba ce kuma an ce ma da wasu ta fito daga duci ne ya washe ya fito kuma tago ba mai shayar da ita ba mai ciyar da ita taguwa ce ta Allah na katun lahi ce na katun lahi wasu kuyaha mun ga taguwa na nan kukyari ta kukyari kuma a kushin ta kwakwo kwakwan da ya ba ta ruwa kwakwan da ya ba ta abinci Allah ne zai shayar da ita kuma Allah ne kuma taguwa ce wadda duk garin mu gaba ɗaya ba irin ta ita ke shayar da kowa kowa ta baki nono ka zo ka ɗiba irin yadda kake so ka ɗiba duk zaranka ba za ka iya kure ta ba ka zo ka tatsi nonon da kake so ka taka a jikinta duk yawan shi duran nawa kake so jarka nawa kake so ka ɗiba bai kare ba kowa ma ya zo ya ɗiba ma sai da nono ma sai da madara duk kaso su ce sai ta mutu ba na kyauta kuma mafi lafiya mafi daɗi wanda ba wata cutar kokara a cikin shi duk wani abu da kake tsoro ya same ka duk babu shi to haka da suka kiba da suka kiba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala da kuma abin da suka ce a zo musu da shi sai Allah ya gaba su fa kadzabu fa qaruwa fa damdama alaihim rabbuhum sai Allah subhanahu wataala ya dirkake su saboda min saboda zulubin su su suka ce a zo musu kuma suka kashe kabuwa Allah ce kuma Allah ya kawo karshen su wala ya kafu kuma wannan ita ce sunna Allah فإرسال الرسول البشري إليه أي قوما زونا بتنزوا غريس بالآيات البينات da ayoyi da alamomi bayyanannu allati ya'lamu Allah wanda Allah subhanahu wataala ya san annaha aslahu lil ibad cewa su ne mafi cancanta da dacewa ga bayi wa arfaqu bihim kuma su ne mafi tausayawa da sauƙaƙawa ga bayi ma'ayin halin lahi kafirin tare da jinkirta wa Allah subhanahu wataala ga kafirai wal mukazzibin da masu karyatawa khairul lahum shayba alheri gare su muna gane ko wa amfa kuma shine mafi amfani mana Allah ya kyale su ya turo abin da yake so ya turo na dalilai na ayoyin littattafan shi shi ya fi sauki ga mutane daga ce a kai ga irin abin da kake so kuma a zoma da abin kuma dai kan ka an hakuri ka da zaura ka ba za ka bada gaskiya ba ai kaga gara ka tsaya akan wanda ba kai kace a kawo mashi ba da karyata amma ga wannan an kawo kace bai ishe ka ba sai an kawo su bin duka ka tara ka kare ta ai ka ka tara ma kanka lai baka masu yawa wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa talabuhum bukatar su da suke kawo da inzali malik ga saukar da mala'ika sharru lahu shine mafi sharri gare su law kanu ya'lamuna da dai sun sani ba su nema ba wa ma zalika tare da haka fal malak shi mala'ika lau unzila alaihim da an saukar da shi gare su wa ursila kuma da an aiko shi lam yutiqu talaqi anhu da ba su iya daukan karatu wurin shi kai zan na wurin malaka ka yi karatu ya cika ma gaba ko ina ka diwa cikin sarari shine shine malamin ka a gaba ka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali mutum ma ya cika ma gaba ɗan adam ɗan uwanka ya cika ma gaba wurin koya ma karatu ko ba haka ba za a ga mutum ya zo ɗaukar karatu wurin malami ba karanta mai shafi ɗaya ko rabin shafi ko shafi biyu na tafsiri ko na kira ko na wani littafi gobe in za da wasu ya maimaita haka kuma mutum na tara ubai mutum ne ko ba kai kallon malamin kana karatu ka duke ne ba kallon shi amma kana ganin gaban shi kake da yana sauraron ka ya cikin jibi kai ta yi abin nan numfashin ka na zuwa nan yana ɗauke ka mutuwa ka mutuwa a ƙarshe ma dai sai ka ga mutum ya ba malam gari ya ce da Allah ba da dai ƙara maimaita kuma kai da kaje gida ka maimaita abin ka da kyau amma saboda fashilin malam kawai sai ka yi karatun ya ki shiga sai ta rauka ko ba haka bane wannan tana malaika wala ihtamalu zalika kuma da ba su yi jibarin yin haka ba wala iqaqata wala ataqatu quwahum alfaniya da karfin su wanda yake karare da bai samu damar yin haka ba kesa Allah subhanahu wataala da hikimar shi bai turo mu bai turo mu malaika bai turo mu dan adam bai turo mu mutum irin mu saboda mu samu mu samu natsuwa mu saurari sakon Allah subhanahu wataala gare shi cikin kwanciyar hankali Allah ya ci gaba da cewa walau ja'alnahu malakan Allah ya ce da mun sanya shi mala'ika ne da ja'alnahu rajula da mun sanya shi mutum da annal hikmata ma'ana da mun sanya shi rajulan namiji mai karfi da annal hikmata la taqtabi siwa dalika saboda hikima ba ta hukunta abinda ba wannan ba hikima ta kunshi Allah ta'ala ya aiko mai karfi mai karfin zuciya mai karfin gabobi mai karfi wanda ba za a iya karya shi ba wala labasna alayhi ma yalbisun ko manzanni da Allah ya ke aikowa duk masu karfi yake aiko masu cikakken karfi ba su da tsoro ga jarumta duk annabawa Allah haka su jarumai ne sun yi kowa rashin tsoro ba su tsoron duk wani abu da zai tsoratar da mutane to shi bai ba su to nawa annabi sallallahu alaihi wasallam abu zai ba mutane tsoro ko da ake taki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya riga mutane zuwa wurin to annabawa Allah subhanahu wataala hikima ta sa ta hukunta cewa inda ya ko manzannin shi da annabawa ya ko masu karfi ko ba haka annaba ba a rinjaye sai dai su rinjaye mutum karfa ba Allah yake aiko kisoshi ma suna bara labarin da an taba karfin mutum arba'in ake ba shi to yaya in kai da yamma kulli kamar mutum arba'in yamma kulli ne in ya bare ka ma haka ba shi za ka ce annabi Musa da yamma mutum nan nan mari ne mai yawa da yamma to ka taɓa ganin mari ya kashe mutum aburu kana ya wuce ma annaba ai ko ko manzo Allah ya ce bismillah manzo Allah ya kada shi aka kara ya kada shi aka ya fada ma yace ya hakura ba annaba da jarumai ne masu ƙarfi ne alba ba ne cikakken ƙarfi Allah yake ba to ina ga mala'ika da dama shi mai ƙarfin ne wala labasna alai ma yalbisun da kuma mun cuda mun cakuda musu abin da suke cakudawa ai wala kana al'amru muftalifan alaihim da al'amri ya kasance mai cakudewa a kansu wa malbusan mai rikitarwa da sun rikici Allah ya kuma su mala'ika kuma mai ƙarfi Allah ya ce malakan ka zo shida malaika mai karfi ne kuma sai Allah ya ce rajulan da ja'alnahu rajulan da mun sanya shi namiji wa zalika bi sababi ma labisu ala anfusi abin da yasa za a rikitar da su saboda rikicin da suka kawo kansu fa innahum banaw amrahum domin sun gina al'amarin su ala hadhihi alqa'idati allati fiha al-labs akan wannan qa'idan wadda a cikin ta akwai rikici wabiya adamu bayanin haq kuma tare da ita akwai rishin gane gaskiya rishin bayanin gaskiya da bayyana shi falamma jawo mun haq yayin da gaskiya ta zo musu bi turuqihi sahiha da hanyoyin ta waɗanda suka ingantattu wa qawaidihi allati hiya qawaidu da kaidodin shi wanda su ne kaidodin addinin lam yakun zalika hidayatan lam wannan bai kasance shari'a gare su ba kaji idza tada bidhalika ghayruhum idan wanin su ya shirye da wannan to su ba za su shirye ba wadan bu zambu zunubi kuma zanuban su ne su suka jawo kansu haitu aghlaqu ala anfusihim babal huda tunda sun rufe makan su kowa ta shirya sun riga sun rufe zukatan sun ci duk abin da za a zo musu da shi ba za su yarda wa fatahu abwaab dalal kuma sun bude makan su kofofin mi ko mun bace ma hanya Allah subhanahu wataala cewa suka walan da umira laka hatta tafjura lana min al-ard yamwa aw takuna laka jannatun min nakhilin wa idabin fatufajjira al-anhar khilalaha aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisasa aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati khabira aw yakuna laka baytun min dhukr aw tarqa bis samaa'i ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فجر komi za a yi suka fiye wa rasu duk abin da za a sai an sauko musu shi ma littafin da an saukar da shi ba za su yi wadda ka sai da ya sun ɗauki mataki komi za a yi ba su yarda ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne domin ya kamata a musu allah kaɗai ne maganin su والله تعالى لا ولقد استهزئ Allah ya ce kuma lalle an yi su bi rusulin min qablika da manzannin da ke gabaninka fa haqa bil ladina sai ya sauka ga waɗanda sakhiru suka yi gini minhum daga cikin waɗanda suka yi ginin ma kanu bihi yastazibun abinda suka zamanto suna yi izgilin ma'ana sai kai kai kuma kan mushriki yaqulu ta'ala musalliya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana mai ba da haƙuri yana mai tattausa da rasuli mai tattausa zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam wa musabbira kuma Allah ya faɗa halin kasancewa shi yana ba annabi haƙuri yana cewa ya haƙuri ga abin da ake maka wa mutahaddidan adaba Allah ya faɗa yana mai tsoratar da makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mutawa'idan kuma yana masa alƙawari wa laqad istuzi'a bi rusulin min qablika cewa lalle an yi izgi an yi ba an yi ganganci an yi rashin hankali ga manzannin da su gabace ka annabi nuhu alaihi salam Allah ta'ala ba da labari ce kullama mara alaihi malakun min qawmin sakhiru minhu duk lokacin da wasu mutane daga cikin jama'a shi suka wuce masu daraja sai su mai dariya su mai izini masu in tasaro minna fa inna naskharu minkum kama tasharu in kuka yi mana izini mu wasu mun rafa kuma ga shi ranar izinin ta zo Allah ta da shafi duniya izginin ya ci su suna kallon annabi ne cikin kwale-kwale sai ka san yiwuwar da suka zo suka shafi duniya ga wani ɗan kwale-kwale can yana tafiya sadin hannu wani su ana yi ba ta san iko ana ta san kai kai ne kuma kan mushe ke to Allah yake ba da labari an yi haka lamma ja'u umam lokacin da su annabawa da manzanni suka zo ma al'ummomin su bil bayyinat da hujjoji bayyanannu kazzabu da suka kare ta su wastaza'u bihim suka yi izgili gare su wa bima ja'u bihi kuma suka yi izgili ga abinda annabawan suka zo da shi suka ma annaba dariya kuma suka yi ma abinda annabawan da littattafan da suka zo da su daga wurin Allah dariya kamar yadda yanzu ma ana samu musulmin da bai gane addini ba zan yi dariya ga musulmin da ya gane addini dariya ga addini ka yi ma addini dariya ka mai riko addini dariya tabi'a ce ta kafin ba tabi'an musulmi da ce musulmi ya bar irin wannan tabi'an domin kai ya bata aiki kan ka zo ka rusa aikin kan ka zo Allah subhanahu wataala ya rubuta ka cikin harna ma guzawa abin da kaga musulmi na yi na addini ba ka yawa ba dariya ba ka ko ba haushi za ka yi ka ji haushi ma dai ana nan sai Allah ya rubuta ka cikin mutanen banza abuwanka ba kai shi kenan yawwa ba kai shi kenan aljanna kowa da kuma mai ba da aljanna shi ne Allah in ka yi da irin wannan rayuwa ka jira rana alkiyama kana izgili sai ka bata wata sallar ka da kake abin da yake addini addini yace ai kaga mutum na yi baka bai dariya domin wannan da ake da ai komo a gare ka Allah kiyaye barakallahu sai Allah ya halakar da su bi zalika al-kufri wat takrir da wannan kafirtawar da suka yi da kuma karyata wa wafa lahum min al'azabi kuma Allah ya cika masa azaba akmala nasibin cikakken rabon azaba Allah ya darkake sai Allah ka su ya gusar da su kafafun tsaro zanna a duniya fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yasadiqun fahdaru ayyuhal mukaththibun ya kuma su karyatawa ku kiyayi an tastamiru ala takdibikum ku ci gaba da karyatawa wa yusibakum ma asabahum to abin da ya same su ba sai ya same ku Allah ya kiyaye fa in shakaktum fi zalika idan kun yi kokonto a cikin wannan wa awil tabtum ko kuma kun yi ko kuma kun yi me kun yi ta baba kuna ganin ba haka nan bane basiru fil ard ku yi tafiya a cikin gasa fanzuru ku duba ku gani kaifa kana aqibatul mukaththibin yaya ne ƙarshen masu karyatawa ya kasance bayan ta jiro illa qauman mulakin in kuka yawata cikin duniya ba za ku samu kowa face mutane waɗanda Allah ya halaka me yasa Allah halakar da su saboda sun karyata annaba sun karyata sakon annabawa wa umaman kuma sai kun samu al'ummomi fil masulata a cikin ire-iren wannan hallakarwar da Allah ya talifi na sun hallaka qad afhashat minhum al manazil gidajen ma sun takura da su gidajen su ma sun damu da su ba su yin dadin zaman su a wurin gidajen ba wa adami ko wa udima min tilka rubu kuma an rasa daga waɗannan gidajen kullu mutamattin bi shuru dukkan mai jin dadi da farin ciki nazilin wanda ya sauka mana duk wanda ya sauka wurin ba zai ji dadi ba kuma wurin mutane suka yi zama cikin manyan kasashe in kaje kasashen nan na gabas da na arewa da na mayan ba za ka iske wasu mutane da suka rayu garuruwan suna nan da ka iske gari guda ba kowa ciki gari guda babba kamar garin wani ɗin nan ga gidaje nan amma irin na da suna nan da yake su suna da gyara tarihi ba a taba su kuma ka ce ka shiga ka yawo tsoro za ka shi yasa Allah ya ce wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال Insha Allah ce kun zanna cikin gidajen waɗanda suka zalunci kansu kuma ya bayyana gare ku cewa lalle su sun taɓa to ga yadda muka aikata musu kuma mun buga maku misali game da rayuwarsu ya kamata zamanto aya gare su ya kamata zamanto koyar da ku tsoron Allah subhanahu wataala a bayan humul malikul jabbar sarki mai cikakken mulki shi halakar da su ya kara da su wa kana bina'uhum ginin su ya kasance ibratan abul lurani li ulil absar ga mabuta basira wa hada sir al ma wa hada sir al ma'mur bi wannan tafiyar da Allah ya ce kun siru fil ard ku yi tafiya a cikin ƙasa sai ulkulu belada tafiya ce ta zukata tafiya ce ta jiki Allah ya kama da mai kudi to ka yawa ka gano abin da ka karanta an kuma Allah ya kama da fakiri to yanzu na cikin gida kai ta nazari kana karanta kana kallon abin ga yanan inda Allah ya bada labari ga yanan kana hango shi Allah ga wata malam fakiri ya za ka yi kuma Allah ya fi Allah ga wata malam gani mawadaci to karanta kuma ka ji ka ka gano abin aikace alladhi yatawallad min al-i'tibar wanda daga gare shi ne daukar wazi ke haihuwa wa amma mujarradun nazar amma tsantsan kallo kawai ka kalla min ghairi i'tibarin ba tare da lura ba la yufidu shay'an fa inna dhalika la yufidu shay'an nan bai da fa'ida kum ka kalla abin kawai a so ake in ka kalla ka tausaya kuma ka kalli cewa yadda kake rayuwa haka wani lokaci nan wurin mutane da suke ta kai da kawo ana da da yawa kowa kamar ba su zanna ba kamar gidajen ne aka yi kawai Allah ya kara mana imani Allah ka samu cika da imani za mu kare da duniya lafiya wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniya da lafiya akwai bayan Allah da yake fara addu'a ga sai su marasa lafiya sai dai bayan Allah jiya da muka yi fara addu'a gare ta wadda za a yi mata aikin jininta na ɗauke ana bara addu'a cewa Allah ya sa jinin ya tsaya a samu a mata aiki ta samu lafiya a kama mata da addu'a akwai kuma wani abi guda daga cikin masu wa'azi shi ma Allah subhanahu wata ta'ala ya rabe shi yana nan kwance bai lafiya ana bara addu'a Allah ya bashi lafiya mala abi bin suwa akwai kuma alaran ma malam Zubairu shi ma dai yana nan bai da lafiya kwarai kwanaki ya zama likita da fitar da su kuma yanzu ma an fara bi da shi alaran mamalin zubairu da wannan malami alaran momi waɗanda su ne alaran momin da suke jan bagi ana wannan masallacin yana mai shaida da nawa murya shi ta daga nan wannan masallacin lokacin su ne alaran momi su ne manya-manya su ne na gaba-gaba ba yadda za a yi wa'azi ba tare da shi ba yanzu an bar yin duniya shi gaba ɗaya hidda shekara goma shiru ba lafiya shana bara da lafiya lafiya lafiya Allah ba tun marasa lafiya lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya to akwai masu rabin shayi waɗanda suka yi bara addu'a cewa za su yi jarabawa ta bakai to guda ya samu guda bai samu wanda ya samu Allah ya samu abin da ya samu albarka wanda ko bai samu Allah ya bashi hakuri kuma Allah subhanahu wataala ya maida mai da alkhairi kuma wannan rabin shayi da suke yi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya su Allah ya ba su da gida biya su da gida aljanna biya musu bukatun su ya biya mana bukatun mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka sha duk ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka wannan zafi da muke ji Allah ka sa alama saukar ruwan sama ne Allah kuma Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka daidai da mu ya Allah Allah ka jira ruwan mu ya Allah ka raba mu da yawa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ga mun da kai da san juna mu ya Allah Allah ka raba mu da kisa da bakin ciki ya Allah ka raba mu da jayi ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka da munafiki da zalunci ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka hada mu da halaye masu kyau ya Allah matasan mu mazan su da matan su Allah ka shirya su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka jiro mu ya Allah Allah ka baka sauke mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu da yaje da fitina da tashin hankali ya Allah shugabannin mu Allah ka kare gyara su ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi za su yi ma amfanin talakawa ya Allah duk abin da za su yi don su juta wa talakawa Allah kada ka bar su yi shi ya Allah Allah muna roƙon ka da abin da za su yi domin talakawa su jute ya Allah Allah ka hana su yi shi ya Allah kuma abin da za su yi kare talakawa Allah wanda zai hana su Allah ka hana shi ya Allah jami'an tsaron madina suke Allah ka kare mana su ka kare su ya Allah ka kare su daga in ta da da yabun duka ya Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah ka kare mana rayuwar ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin